السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته shugabanninmu da yan uwa duka baki da ina gaida mu ina mana fata alkhairi Allah mana muwafaqa bi jahi maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah za mu ci gaba da karatun mu kamar yadda muka saba farko za mu fara da littafin mu na akhdari insha Allah bismillahir rahmanir rahim wa sunanuhu yafi kuma sunonin alwala rasul yadayn ila al-ku'ayn shine wanke hannuwa biyu zuwa ku'i biyu ana wuyan hannu kenan inda shuru'i wajen fara alwala kenan inda mutum ya shiga alwala farkon alwala da yake wanke hannuwan nan guda biyu bakin wuyan hannu to wannan sunnoni ne wal madmadatu kurkurar baki ita ma sunna ce wadda cikin shaku da kuma shakarwa cikin hanci shi ma sunna ne shi kuma kamar yadda a wasu littattafan aka yi bayanin su duka jalmaz mazatun nan shi ne mutum ya sa ruwa a cikin bakin shi ya kurkura ya kurkura ya kurkura sannan ya zubdo shi shi kuma istin shakarwar nan a cikin shi ne fuzgin ruwa daga hancin shi ma'ana ruwa yana cikin hannun shi sai ya shaƙe shi ya zuwa cikin hancin shi shi ne istinshaku kenan wal istinsaru da facewa shi ma sunna ne shi kuma shine fitar da ruwan daga hanci istinshaku a jashi zuwa cikin hanci shi ma sunna ne istinsaru a fato shi daga cikin hancin shi ma sunna ne kuma ana kaiwa matuƙa ga wanda bai yin azumi wajen kurkurar baki da shakar ruwan ta yadda ruwan zai zai za a samu ruwan sosai a kurkure bakin sosai a shaka ba tare da kuma an cutar da kai ba ma'ana su aka yi matuƙa iya da za iya ga wanda bai azumi amma mai azumi sai sama sama don ka ajiye ruwan ya huce waraddu masir ra'asi da maido da shafar kai shi ma sunna ne tun daren nan mun ga cikin farilla shafar kai wajen tahi in aka tahi tun daga maɓuɓɓugan gashi daga nan gaba sai aka tahi har zuwa can ƙeya to wannan shine farin laran nan mun gani to mai duk wanda zai kuma daga can a komo inda aka fara to shi kuma wannan sunna ne wa masul udhunayn da kuma shafar kunnuwa biyu shi ma sunna ne wa tajdidul ma'i lahuma da kuma sabantar da ruwa gare su su biyu kunnuwa ya zama to ruwan da aka shafi kunne ba wanda aka shafi kai bane shi a sabantar da shi to sabantar da wadda kanta ita ma sunna ce kamar yadda yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan da yake shafar kunne da shi ba wanda ya shafi kai bane ya saki dauko wani wat tartibu bain al fara'id da kuma jerantawa tsakanin farilloli shi ma sunna ne ya zama to yadda aya ta zo da su an jero su yadda suke to wannan sunna ne su da kansu farillolin farilloli ne amma a jero su kuma sunna ne ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to to yadda aka faɗan nan cewa ya ku wanda kai imani idan kuka tashi zuwa sallah ku wanke fuskokinku da kuma hannunku zuwa mirafakai kuma ku shafi kawunanku da kuma kafafunku har zuwa idanun sawu to jerin wannan nasu yadda suke zamanto an jero su sunna ne yin su farilla ne kamar yadda aya ta umarni da su kenan wanke fuska da su wanke hannuwa zuwa mirafakai da shafar kai da wanke kawo wannan duka farloli ne amma a jero su kuma to sunna ne kina tartibu bainal fara'id wayannan hudun suna daga cikin farlolin arwalla kamar yadda muka gani fuska da wanke hannu zuwa maras kai da shafar kai da kawafu sai kuma ka gama da niyya da cudawa da kuma yi cikin gaura guda sai zama bakwai to yanzu kenan cikin bayanin sunnoni ne muke ya kafe to jeranta su farlolin shi kuma shi da kanshi shi kuma sunna ne yawwa to wa'annan su ne sunnonin arwalla yace to man nasiya fardan min a'dha'ihi mutumin da ya mance wata farilla daga cikin gabobin shi ana cikin gabobin ka na arwalla kai sai kamance da kaman fuska misali ko kamance da kafa misali wannan duka suna cikin farloli yace fa in tazakkarahu bil qurbi in ya tuna da shi a kusa fa'alahu sai yayi wannan abin nan da bai yi ba na farille wa ma ba'dahu da kuma abin da yake bayan shi ma'ana har ya zuwa ƙarshen aure muƙaddar cewa fuska ce ya mance tunda fuska farilla ce kuma hetuna a kusa misali ya ida arwallar kenan hetuna ashe bai wanke fuska ba ko kuma yana cikin arwallar ma bai ida ba sai tuna ashe bai wanke fuska ba tunda fuska farilla ne tunda fuska farilla ne to sai ya dawo ya yi ta kuma gashi a kusa ne hetuna to aka ce ya dawo ya yi farillan nan da ya mance amma ba a dahu da abin da ya biyo bayan ta kenan in ya wanke fuska ya sake wanke hannun dama hannun hagu ya shafi kai ya shafi kunnuwa ya wanke kafafuwa don haka kenan shi mance farilla shi yasa nace mana kowane ibada ana so ka san farilla ka san sunna ka san mustahabbi don kowanne in babu shi an san yadda ake gyaran shi yawwa akwai wani abin da babu gyara akwai wani abin da akwai gyara akwai wani abin da kuma aka bar shi ma babu komai kwata kwata kamar su mustahabbi to shine wa ma ba'da wa in tala in kuma abin yayi tsawo kafin ya tuna bai tuna cewa ba ya bar wani abu na farallolin shi na arwalla sai da aka jima sannan ya tuna cewa ashe na mance fuska misali ko na mance kafa ko wani abu ne na na na na na na na arwal na farilla arwalla to yanzu wannan fa'alahu wahdahu sai ya yi shi shi kadai wannan abin na farilla da ya mance in dai hanyar arwalla ba ta mance ba ta warware ba ya mance wani abu na farilla kamar fuska ko shafar kai ko ko wanke kafafuwa in a kusa ya tana aka ce kawai ya yi shi kuma ya yi abin da ya biyo bayan shahar zuwa ƙarshen aure in ko ba a kusa bane ya tuna shi misali har ya fita daga misali ya an jima dai za a ce can sai ya tuna cewa ashe wannan Allah da ne tun ɗazu ko tun da safe ashe ni ban wanke fuska ba to sai ya gaugaye in har yanzu a ba ta rore ba sai ya gaugawa ya yi wannan farillin nan wanda bai ba kamar fuska ko kafa sai ya ta ita kaɗai yawwa tun da abin ya daɗe amma da abin bai daɗe ba to da ita zai kuma ya ci gaba da arullah har zuwa ƙarshen ta yace wa a'ada ma salla qablahu amma mutum he he sake abin da ya sallata gabanin shi ma'ana gabanin yin wannan wanda ya manta wannan in mutum ya riga yayi sallah da wannan arwallai wanda ya mance farilla a cikin ta to yanzu da ya tuna tunda abin ya jima ya tuna sai wannan abin na farilla amma da sharaɗin arlashi ba ta warware ba lokacin da ya tuna lokacin da ya tuna arlashi ta riga ta warware to ai arwallan ma daga babu ita balle ya ce bari ya yi wannan abin da ya mance amma lokacin da ya tuna arwallan ba ta warware ba ya tuna cewa a cikin ta amma akwai wani abu da ya mance na farilla gashi kuma abin ya daɗe tana ma har yayi wata sallah to aka ce yayi wannan farillar da ya mance in yayi wannan farillar da ya mance ita kaɗai zai yi amma ya sake abin da ya sallata gabanin yayi wannan abin da da da yamanci yawwa wa in taraka sunnatan amma in mutum ya bar sunna wannan zance wanda ya bar farilla ne ake to amma in mutum ya bar sunna fa'alaha sai ya yi ta wala yu'idu salata amma ba zai sake sallah ba ita sunna aka mance ta ko a kusa ne aka tuna to ita kadai ake yi. mutum ya ida arwalla kenan sai tana bai shaka ruwa a hancin ko bai kurkura baki ba tunda sunna ne sai yi shi kadai ba ya biyu bayan ta ba har zuwa karshen arwalle kuma in a cikin arwallan ne ma yake ya tuna shi ba zai dawo ba ma kan shi kana cikin arwalla kana wanke kafa ka tuna baka shafi hanci ba ko baka kurkure baki ba tunda sunna ne baka dawo ba kan shi ka yi da arwalla ka ka yi da duka sannan kai wannan sunna da kamanci amma da farilla ce mutum ya tuna yana cikin yin eh, arwalla sai tuna bai wanke fuska ba ko bai shafi kai ba to dole ya ya tsaida ya komo ya yi wannan farilla wadda bai yi ba kuma ya ci gaba da arwallar daga wannan wurin har ya zuwa ƙarshe ba koma ba zai tuna inda ya tsaya in fuska ce mance to sai da baya da baya komo ya fuska sannan ya yi hannun dama hannun hagu mai shafi kai ma'ana dai a rollai sai kuma ci gaba da ita daga nan wannan wanda ya manta har ya zuwa ƙarshen har da abubuwan da da da farin ya yi su to wannan ita farin kenan yawwa amma ita sunna in mutum tana ta ko ya tuna ta a kusa ko ya tuna ta a nesa in dai a rollai ba ta rore ba to sai wannan abin na sunna shi kadai ba ya yi abin da ya biyo baya ba kuma ko ya yi sallah ba zai sake sallah ba wala yu'idu salata ba zai sake sallar da yayi ba da wannan arwallar wadda ya mance sunna a cikin ta kenan sunna zai yi ta ne saboda salloli na gaba tunda arlash hanyar tana nan ba taurore ba to wannan shakar wanda ya mance yayi shi ko kurkurar bakin nan da ya mance yayi shi to tunda suna cikin sunnoni sallar da ya riga yayi da wannan arwallar ba zai sake ta ba amma zai yi ne wannan saboda salloli na gaba amma da farilla ce to in ya gyara kuma ya sake sallar dai sallata da ita to yace wa man nasiya lum'ata mutumin da ya mance lum'a shi kuma lum'a shine wani wuri wanda bai wanku ba kamar a fuska ko a kafa ko wani wuri ga wani wuri wanda bai bai wanku ba an wanke fuske ba ba a wanke ta bane an wanke kafa ba ba a wanke amma wani wuri bai wanke ba to shi ake cewa lum'a to aka ce in mutum ya mance lum'a ghasalaha wahdaha bi niyyatin sai ya wanke ta ita kadai tare da niyya wa in salla qabla zalika amma in yayi sallah gabanin haka nan gabanin ya wanke lum'ai to aka ce a'a da he sake wannan sallah a fuskar ka wani wuri bai wanke ba ko a kafa ka wani wuri bai wanke ba ga sanan dai wurare wanda suke na farilla ka bar lum'a sai daga baya ka ganta kai ashe ga wani wuri wanda bai wanku ba to ka wanke wannan wurin shi kadai in har yanzu a rallata ka tana nan fa to ka wanke wannan wurin shi kadai amma in akwai sallolin da ka sallata kan ka wanke shi to sake su amma ta zakkar almadmada mutumin da tana da kurkurar baki wa listin shakar shakarwa da an shara'a fil waji bayan har ya fara wanke fuska fala yarji wannan kar ya komo zuwa wannan abu dama tun daga na rage na fade shi yawwa kenan ita sunna eh, in mutum ya mance ta shi yasa ya ce wannan misali ne baka kurkurar baki da shakarwa a duk suna cikin sunan to ba su kaɗai ba duk sunna an mutum ya mance ta har ya ci gaba to kar ya dawo kawai eh, ya bari har ya ida a rolar sannan ya yi wannan sunna ita kaɗai kar ya koma zuwa gare su hatta yi tin mawdu'ahu har sai ya cika a rolar shi to nan za mu dakata insha Allah sai kuma karatunmu na gaba abokan na gaba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh